manzo Allah ya ce faqtulul fa'ila wal maf'ula bih da wanda yayi da wanda aka yi da shi duk ku kashe su ana hukuncin hukuncin wanda aka same shi yana luwadi a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wanda ya yadda aka yi luwadin da shi duk idam ne kashe su ake a kammala da su annabi ce a kashe wanda yake luwadi da wanda ya yadda ake luwadi da shi duka shine uqtulul fa'ila wal maf'ul bihi daka idan ka yadda ana luwadi da kai hukuncin ka kashe ka da haka wasu malaman ma suke cewa wannan yana nuna cewa hukuncin zina ya fi tsanani a shari'a sama da hukuncin wato a hukuncin luwaɗi ya fi tsanani a shari'a sama da hukuncin zina kaga shi nan ba a ce wanda ya aure ko da ya taɓa aure ba da wanda ya da wanda aka yi da shi duk aka rasu wannan riwayar ibn abbas kenan akwai riwayar jabir bin abdullah annabi yana cewa inni inna akhwafu ma akhafu ala ummati amal qawmi mafi jin tsoron abin da nake jiwa al'umma ta tsoro shine aikin mutanen annabi lut shine amal qaum lut yace baya son wannan yana jiwa al'umma ta tsoron aikata irin wannan aiki ibn abbas ya ruwaito wata rana annabi yana faɗa cewa manwaka ala bahimacin faktulu duk wanda ya je ya afka wa dabba ko tinkiya ko akuya a cikin musulmi aka same shi ya je ya yi lalata da dabba kamar yadda wasu suna zuwa suna yin lalata kaga mutum yana bin akuya yana bin tinkiya ko karya akwai karyar da wani yana ba da labari wai ta zo haihuwa sai ga ta haifi rabi rabi kare rabi mutum mutum subhanallah da aka bincika sai aka ce ai akwai wani ne wanda yake zina da ita karyar kaga wani ikon Allah to ya wannan dai sai dai likitoci za su yi bayanin me ya faru sai gashi dan karyar da ta haifa da sifar mutum-mutum da kuma sifar kare-kare to duk wanda aka kama shi yana saduwa da dabba annabi ya ce a karshe waktuluha ita ma dabbar a kashe ta ya ce wa man waka ala rajulin faktulu duk wanda ya je ya danne wani namiji mutum ya yi luwaɗi da shi shi ma ku kashe shi ya yi aikin kawmulut kenan jabir bin abdullahi yana cewa manzo Allah yana faɗa a oke ibn abbas kai yace annabi ya ce la'ana Allahu man zaba li ghairi Allah duk wanda ya yanka ba dan Allah ba Allah ya tsine mai albarka wa la'ana man ghayyara taqum al-ard duk wanda ya canja iyaka ta ƙasa alama da ake kafawa iyaka sai ya cire ya ƙara faɗin gonarsa ko ya ƙara faɗin filin shi Allah ya tsine masa albarka ya shiga gonar wani wala'an Allah man ok shikenan a hadisin ibn abbas manzo Allah sallallahu alaihi yace duk wanda ya zagi ubansa mal'un man sabba abahu mal'un wa man sabba ummuhu ma mal'un duk wanda ya zagi ubansa tsinanne ne haka duk wanda ya zagi uwarsa ma tsinanne ne man dhabaha li ghairi llahi mal'un wanda ya yanka ba dan Allah ba tsinanne ne haka man ghayyara taqum al-ard mal'un wanda ya canja iyaka ta ƙasa wasu satar fili barayi kenan a zalumai shi ma tsinanne ne duk wanda ya ɓadda makaho daga hanya saboda mugunta makaho yana tafiya bai san hanya ba ka kama shi sai ka danna shi wani guri don ya je ya ɓata ya halaka kai ma tsinanne ne ya ce wa man waka ala bahimatin mal'un duk wanda ya afka wa dabba shi ma tsinanne ne man amila amala ko man amila bi amali qaumi lutin haka wanda ya aikata aikin mutanen annabi lut tsinanne ne shi ma wannan hadisin hadisi ne na 1875 a cikin musnadu al-imam ahmad haqiqun shi'ab al-arnaud hadisi ne ingantacce daga wannan kisa ta annabi lut kisa ce wadda take Allah ya ambace ta a cikin alkur'ani da yawa amma nan a cikin surar da zamu karanta suratu annaml kisa bata zo da yawa ba bari mu shiga cikin suratun nan ɗin inda muke yi waje an ma ya kawo mana mai Allah ya ce sai mu koma cikin Qur'ani mu je mu lalubo sauran wuraren an ma Allah ya ce walutan iz qala liqaumihi atatuna alfahishata na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون
imam ibn kasir a cikin tafsirinsa ya ce lut shi ne lut ibn haran ibn azar ɗan gidan ɗan ɗan uwan annabi ibrahim ne alayhi salatu wasalam shi abin mamaki shi annabi lut wannan da muke magana kan shi yana ce wanda suka yi imani da annabi ibrahim kaga shi annabi ne kuma ya yi zamani tare da wani annabi shi ne annabi ibrahim kuma ya yi imani da annabi ibrahim bari ma dai sun haɗu da annabi ibrahim shi annabi lot tunda ai dangin annabi ibrahim ne sun haɗu da annabi ibrahim tare da shi ma suka yi hijira zuwa sham sham ɗin nan fa a wannan tsibirin nan ne yanzu yahudawa suke ta kashe musulmi falastin da waye suna kokarin su kori musulmi daga wannan bigire wanda anan su annabi ibrahim suka tashi su annabi lot annabi suleiman dawud duk a wannan wuri da yau wai yanzu cewa ma suke yi mana yahuda nan wai za su tashi falastinu ga baki ɗaya daga cikin ƙasar su kore su su mai da su misra a je can kasar masar ta sama musu wurin zama su kuma za su sake rushe garin za su gina sabuwa sabuwar gaza saboda sun rena mutane hankali kuma a hakan wai suna gaya duniya abin da za su yi kenan kai ana zalunci a kasar nan a duniya mutane da kasarsu za a yi ta barin bama sai an tashe su su koma wai can cikin kasar musulmi sama da mutum miliyan biyu da wani abu a iya ɗan kewaye gurin an takure su duka-duka a wuri guda yanzu za a kore su gaba ɗaya su bar gonakinsu da shagunansu da kantunansu da kamfanoninsu da komai nasu su koma wai ƙasar wasu to shi mai waccar ƙasar shi ya zai da su ai ba wanda ya rena mutane hankali irin bai hude mana amerika tana nan tana ba su dalolin kuɗi da jiragen yaƙi da ingila allah karya su allah allah ka sa ƙarshen su ne da su da duk masu taimakon su ya allah ka ɗora musu asarar da ba su taɓa tsammanin ta ba allah ka yi musu madadi ka taimaka musu Allah ya aiko shi zuwa mutanen Sadum da mutanen da suke kewaye da Sadum ɗin daga garuruka da ƙauyuka da kiraye su zuwa ga bauta Allah shi shi kaɗai tabaraka ta'ala kuma ya hana su akan abin da suke aikata na mujirmanci da barna da alfasha da suka kirkira a duk duniya ba wanda suka taba sabon Allah irin yadda mutanen annabi Lutu suka yi na luwaɗi ba a taba samun wata al'umma namiji ya sadu da namiji ba in ba in ba mutanen annabi Lutu ba wato wata masifa ce da ba a taba yin ta ba sai su su ne farko suka bude kofa Allah ce wa lutan izgada da kaumihi ka cina lutu wannan mansub ne bi filin mudmarin mahzuf wa takdir waskur ayyuhal aqilu ka tuna ya kai mai hankali waqta an arsalna lutan ila qaumihi lokacin da muka aiko lutu zuwa ga mutanensa ya gaya musu ala sabili zajri wa tawbihi dan tsoratarwa da kunyatarwa a ta'atun fahishata yanzu kuna zuwa ma alfasha kuna aikata alfasha kuna gani kuna kallo ai a tatun alfahishata allati lam yasbiqhum ilaiha ahadun yanzu kuna ku zo kuna aikata alfashan da ba wanda ya rigaye ku fara aikata irin wannan zunubi shine namiji ya zo ya sadu da dan uwansa namiji ba wai mace ba wa antum tubsiruna bi ayunikum annaha tatanafa ma alfitrati sawiyya kuna gani da idan ku cewa wannan mummunan aiki ya saba wa tunani mai kyau tunani na daidai ko dabbobi ko dabbobi ai da wahala ka ga rago yana bin rago ko taure yana bin taure sai dai rago ya bi akuya ko rago ya bi tunkiya kai akuya taure ya bi akuya amma yanzu namiji ya zo ya bi namiji dan uwansa abinda ko dabba ba ta yi wannan fa shine malam kazantar luwaɗi a ce wai a samu wani namiji wai wal iyadu billahi wai yana zuwa yana ya kwanta da dan uwansa namiji ka ba da mutuncin ka wani ya zo ya sadu da na lillahi wa inna ilaihi raji'un ai sanannen abu mace ta zo namiji ya zo mace ne kalmar wa antum tubsirun jumla ce haliya abinda ake nufi ziyadatu nahyikum ko ziyadatu nahyihim an hana su an kare akan hana su da kunyata su kuna gani yanzu wani kana gani kana kaza cewa da kake kana gani dinnan wannan kari ne akan hani kana gani kana taka mun kaya kana gani kana tsallake wannan abin nace ka daina yi kana gani a ta'atuna alfahishata wa antum tubsirun wannan inkar ne kamar da imamu alusi ya faɗa wal jumlatu al karimatu tanbihun lil inkari ko tasniyatu ne lil inkar karo na biyu ne ake inkari dangane da abin da suke aikata ya ce bal antum ok a inda kuma lata'atuna rijala shahwatan min dunin nisa yanzu ku za ku rinka zuwa wa maza kuna sha'awar maza ba mata ba bal bari dai antum kawun ta jihalun ku mutane ne wato jahilai ba ku da ilimi ba ku da hankali ba ku da ganewa ku mutane ne wanda addininsu jahilci ne an tun kaunin dinuhun jahil wa safaha walintimasi albasira da toshewar basira a cikin suratul araf Allah ya ce musu bal antum qaumun musrifun anan yace bal antum qaumun tajhalun a suratul shu'ara yace bal antum qaumun adun anan yace bal antum qaumun tajhalun ka duba da su kadai qaumun musrifun qaumun adun qaumun tajhalun duka ayoyin gabaki ɗaya na nuna ɗan mutane ba su da hankali kuma abin nasu ya wuce hankali ya wuce tunani me Allah ya ce mana
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون to kaji bayan ya gama musu bayani ga amsar da mutanen suka faɗa Allah ya ce fama kana jawaba qaumihi babu amsar da mutanensa suka bayar illa an kaluface cewa suke yi akhriju ala lutin min qaryatikum ku fitar da lutu da shi da mutanensa da iyalansa daga cikin alƙaryar a kore su ya musu nasiha ya tsoratar da su ya gaya musu gaskiya amma amsar gari da ake wannan mummunan luwadi kalmar ƙaryatukum wannan yana nuna cewa su suna da gururi da takabbur da nuna isa suna ganin garinsu gari ne kuma bari su kori muminai daga wannan gari dama yawanci mutanen banza yawanci yawanci in an yi abu sai kaji ana cewa kore shi ya bar garin ai ba ne a yi alfahari da gari wace tsayar kuka yi wa garin nan to shi ma haka aka ce a kore shi ya fita ya bar garin da shi nan suka yi imani da shi kawai dan ya ce yanzu ku da hankalinku ku zo kuna aiki irin zunubin da wani bai taɓa yi ba a duniya namiji ya zo yana kwanciya da namiji namiji ya ba da mutuncinsa ga ɗan uwansa namiji wannan zunubi ya munana a kore su saboda innahum unasun yatatahharu wannan dalilin fitar da su din kenan wai ai saboda su mutane ne wai yatatahharuna suna tsarkake kansu wai su ba za su yi luwadi ba innahum unasun yatatahharu ai mutane ne da suke nuna su tsarkakakku ne su ba sa luwadi to kore su bar mana gari tunda su ba za su yi luwadi ba ba za su aikata aikin da muke yi ba tunda su suna ganin su ne masu tsarki ne mu kazamai ne ta kufur da su daga garin ba su da sha'awar namiji su mata suke so to ku kore su wato malam hauka kala kala ce wato lakiya imamu zamak shari'a cikin littafin tafsirin al-kashaf ya ce ai wannan innahum unasun ya tattafarun suke faɗa ai izgilanci ne suke yi ai sukhriya ne sun yi izgilanci innahum unasun ya tattafarun alhamdulillah kuma Allah ya tsarkake su daga me daga alfasha din alhamdulillah tahharahumullah tabaraka wa ta'ala bil fahsha ko min al fahsha daman mutanen banza suna gaya wa mutanen kirki irin wannan abi'idu anna hadal mutakashif wai mai tsananin addini mai nuna shi mai tsoron Allah ku nesa ku raba mu da shi ku raba mu da waɗannan mutanen ustazai ba su da aiki ko mai haram wa arihuna min hadha al mutazahhid hutar da mu daga wannan mai nuna gudun duniya shi ba ba duniya ce a ga ku raba mu da shi dama ana gaya mutane ƙarshen dai muhawarar Allah tabaraka wa ta'ala ya fushi da su ya jefa su cikin alaka ya kubutar da annabi lutu da shi da mutanensa ne Allah ce mana
فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين نعم وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه.
آه الله خير أم ما يشركون Allah ya ce sai muka kubutar da shi tunda mun yi mun yi yayi yayi yayi sun ki su bi Allah ce sai muka kubutar da shi da waɗanda suke iyalan shi wa ahlahu illa mar'atahu banda matarsa wannan kam qaddarna ha min al-ghabirin a wata kayar inna ha la min al-ghabirin muka kaddarta tana cikin waɗanda za su saura shine ghabil wanda za su saura a cikin azabar Allah an kubutar da iyalin ka duba ni ikon Allah duk iyalansa an kubutar amma an cire matarsa banda ita wa amtarna Allah ya ce muka yi musu ruwa mataran ruwa fa babban ruwa na duwatsu min sijilin dutse sai dai ka ji dutse ya zo yana ta yana fasa mutum kawai fasa a matsalar munzari na ai bi isar azabu azabu tir da irin wannan azaba da waɗannan mutane da aka yi aka yi musu ainihin wato gargaɗi ba su ji gargaɗin nan ba ƙarshe ruwan duwatsu aka yi musu ka ji ɗan luwaɗi ƙarshen ruwan dutse ka ji ɗan ƙungiyar gay wannan luwaɗin da ake magana mana ƙungiya ce da su a ƙasashen turawa mai ƙarfi sunanta gay namiji ya auri namiji namiji ya nemi namiji a ɗaura aure a fili wani shine mijin wani kai malam mun gode da islam wallahi mun gode da musulunci alhamdulillah duk ayoyin nan da ake ta magana da bayanin da ake ta yi su ba kafirai ba abin da ya dame su da wasu daga cikin musulmi mabarnata yanzu wani sana'arsa ya nemo namiji mai wannan harka ya kai shi ga wanda yake yi a biya shi kuɗi tsuhu ai lalata da shi na sha faɗa a karatu ina maimaita da namiji yana ɗaukar ciki da da yawa an ga wasu kan da bum a gabansu wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah da ya halakar da su yace qul alhamdulillah gaya musu ka ce alhamdulillah godiya tabbata ga Allah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amincin Allah ya tabbata ga bayinsa da ya zabe su annabawan Allah manzannin Allah Allahu khairun amma yushrikun ka gaya musu shin Allah shine yafi alkhairi ko abin da suke yin shirka da shi to kun ji inda Allah tabaraka ta'ala ya ba mu labarin kissar annabi lutu a cikin wannan sura suratu annam Allah ran kai hakuri zan dan yawo da kai kadan kai hakuri Allah ya ambaci kissar annabi lutu a cikin surori a alqur'ani don mu daɗa wayewa idan mu ya buɗe mu san wannan mummunan zunubi na neman maza da wasu daga cikin manya-manyan mutane ba za mu ce manya ba manyan banza suke yi a ƙasar nan mutum ya je ya kama sana'ar neman maza yara ƙanana matasa ake samu ake luwaɗi da su mutum ya ƙaurace wa matarsa akwai matar da take cewa da idanta ta kama mai gidanta ba wai aboyi ba da ido ta ganshi ta tafi unguwa ta kama shi a falanta ya danne wani namiji ta ce sai ta kwashe rabin shekara bai waiwance ta ba akwai wanda sana'a suka mai da wani abu sana'a akwai a cikin suratul araf aya ta 80 84 cikin surat hud Allah ya ambata aya ta 77 har zuwa 83 kissar wannan annabi a cikin suratul hijr Allah ya ambata aya ta hamsin da bakwai zuwa ta saba'in da bakwai a cikin suratul anbiya'i Allah ya ambaci wannan kisa sura aya ta saba'in da ɗaya zuwa saba'in da biyar suratul shu'ara'i ma Allah ya ambata aya ta ɗari da sittin da ɗaya zuwa ɗari da saba'in da biyar suratul namli ita ma Allah ya ambata aya ta hamsin zuwa hamsin da takwas suratul ankabut Allah ya ambaci kisar annabi Lut aya ta 26 zuwa 35 wasafati safa ita ma Allah ya ambaci kisar 161 zuwa 175 sad ita ma Allah ya ambaci kisar a aya ta 38 zuwa 50 والذاريات ita ma Allah ya ambata 31 zuwa 37 suratul qamari aya ta 33 zuwa 40 Allah ya ambata suratul tahrim Allah ya ambaci kissar a cikin sura aya ta 10 duk waɗannan surori da na gaya muku alƙur'ani ya ambatan mana kissar wannan annabi daga cikin annabawan Allah kai ta bugawa kawai kai za mu ta ji yau sai abin da Allah ya shiga cikin suratul arab aya ta 80 daidai ka fara mana mu ji me Allah ya ce na arama
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين هكيكي
إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم
kaga irin abin da ya faɗa a nan bal antum qaumun tajhaluna a nan a can kuma cikin arab da ya karanta mana bal antum qaumun musrifun na'am arama وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم كاجي إنهم أناس يتطهرون irin dai tanan ta nahali فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين kaji ashe hadda matar ita ma cikin halakakun Allah ya halakar da ita muje وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين anan Allah ya ce wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzirin muje ni ma ya gwandan dan dana kaɗan yawa dan arama ya sani duk da ya fashi wato za a yi karatun nan yawa muje muje muje a nan gurin in kun lura a cikin wannan sura irin kusan irin abin da ya gaya mana a cikin suratul nahl shine dai abin da ya maimaita a cikin suratul al-a'raf da alaran ma ya karanta mana to dadin wannan duk wanda yake hadda qur'ani gane kissoshi a cikin qur'ani da sura kaza da sura kaza ai kissa kaza Allah ya ambata waje kaza ai kissa kaza Allah ya ambata kawai zuwa zaka yi ka bubbuɗe sai ka ga me bambancin na can da can kawai da ka zo tilawa wucewa za ka yi kawai to kaga duk wanda bai da karfin tilawa mai kyau in ya zo wa amtarna alaihim matsara din sai ta ɗebe shi ya tafi can amma wanda yake da kula to ya san can ga abin da aka ce nan kuma ga abin da aka ƙara faɗa to bari mu da koma cikin suratul hud alaihi salatu wassalam arama aya ta saba'in da nawa bakwai zuwa tamanin da uku surat hud saba'in da bakwai zuwa tamanin da uku ko na yi kuskure a ramu bismillah
ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق فأوثق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب نعم نعم وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لا لكم إله إلا فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد dan kada a barku a hanya a tasha a nan cikin suratul hud da Allah ya zo bayani akan shi kisar annabi lut a can ya kamace falamma zahaba an ibrahim ar-ra'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qawmi lut shine farkon kisar to shine sai Allah ya ce sai manzanni sai suka zo wa shi annabi lut ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا sai ji ba daɗi manzanninmu yan aikenmu mala'iku da suka zo sai ya ji tsantsar bai ji daɗi ba ya ji kunci saboda zuwan bakin ya ce kai hada yau munasib wannan rana rana ce mai wato mai wahala a gare ni saboda ya gane ya yi baƙi mala'iku kuma ya san yana da mutane marasa mutunci kuma mala'ikun nan sun zo a sifan maza lafiyayyun maza kyawawa masu halitta su farmaki suke su sun ɗauka mutane ne yi ga abinci ya zo yi ya ce kai haza yau munasib ya ce ga mutanensa sun zo masa waje a hukanmu yi hura'una ilai suna gaggawa yusri'un Allah ya ce kafin wannan lokaci da sun kasance suna aikata munanan ayyuka bayan wannan annabi lutu ya ce kala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum waɗannan ga 'ya'yana nan mata a gari su suka fi tsarki gare ku akan ku nemi maza fattakullah ku ji tsoron Allah ya ku mutane na wala tukhzuni fi dhaifi kaku kunyata ni a cikin bakina alaysa minkum rajulun rashid yanzu a cikin ku ba mai hankali ba shiryayye ba nitsatse ba kamamme ba dan arziki haba me suka ce a ranmu قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد suka ce ai kan sani ka riga ka sani mu ba mu da wani bukata akan wa yayanka mata kai ka sani mu ina ruwan mu da yaya mata wa innaka la ta'lamu ma nurid ai ka san me muke so mu je قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن
ce شديد
ka ina ma da ina da wani karfi ina da ina da karfi akan ku da zan yi maganin ku ko in nemo au awi ila rukunin shadid ko in je in nemo taimakon wani rukuni wasu al'umma masu karfi da zan yaƙe ku na faɗa da ku mala'ikun za su zo ku ce kuna neman su Ta. mu je malam قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ai nan da nan mala'iku suka ce ya lut inna rusulu rabbik mu fa yan aiken ubangijinka ne karka da mu mala'iku ne ka nutsu da ka gamu mutane ba mutane bane mala'iku ne lan yasilu ilaika waɗannan mutanen naka wallahi ba su isa su ƙaraso nan inda kake ba wane su ga abin da za ka yi فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك Aha.
إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب suka ce ai karka damu kai gaggawa ka fita da daddare shine fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl kai tafiyar dare ba ma sai gari ya waye ba ɗebi iyalinka daga wani yanki cikin wannan daren ka fita da su karka saurara kuma kar wani ya kuskura ya yi waiwaye a cikinku wala yan tafi minkum ahadu illa mar'ata ka banda matarka ita karka gaya mata kar ta yi waiwaye ka batta ta waiwaya innahu musibuha ma asabahum saboda Allah ya kaddara abin da ya same su na ukuba da bala'i to fa zai samu matarka ya nutu za mu kashe ta za mu halakar da ita yau da daddare ba gobe ba malam kaga ashe mutum yana iya zama mutumin kirki matarsa ta zama mata kwarai ba mutum zai ta yin iya kokarin sai shirya da matarsa amma ina wani ya ce na yi na yi ce sallah ba ta san sallah azumin nafila ita ba ta yi duk wani abin alheri ita ba da ita ba amma dai tana zaune a gidanka tana cin masara kan kayi kayi mana akwai mata wato marasa kirki malam ba su da addini kuma sun fada hannun masu addini suna wahal da su wani ba islamiyya ya kawo matarsa islamiyya ya je biya mata kudin uniform da kudin littattafai da komai irin shi alhaji ne ya yi full payment ya ce malam za mu kawo ta ran asabar ai asabar din nan da ta dawo tun da asuba yake cewa shirya za mu tafi makaranta har lokacin tafiya ya ganta yadda take ta ce ba na ce ma ba je ba ki shirya mu je kakka da bai ne ba ce ba da ka yi maka ba je ba ta Allah ƙara lafiya ka yi addu'a Allah kiyaye gare in ka kuskura ka fada hannun shaidaniya gashi ko masara sai ta fi ka samun sauƙi wallahi dab dab wani ya ce wani Allah ya jarrabe ni me ya faru ya ce ha ba mala ai mu dai gida sai dai mu ji labarin ana yi faɗan gida muka ai gida muna ga su ai ba za ta je ba yayyayyayi igiya zai sa ya ja ta da ƙarshe mutumin ka ya dawo ya leƙo wajen hedimasta ya ce hedimasta na dawo ce ya haka ya ajiya ce wallahi ta girma to ya za a yi ce wallahi na dawo ne a damun da kudin littafai na da inu suka ce ai no refundable id kai baka sani ba a garin nan duk inda aka biya kudin makaranta ba a dawo da shi ai doka ce wannan sananniya ai wahala goma da ɗari kenan kuma wallahi haka ya haƙura bata zo makarantar ba kuma gobe dole idan zai fita ya bada na camare kuma buƙatar ta ta zo ta ce za ta fita kaga shi ya ce ta je islamiyya ta ce ba za ta je ba kuma gobe za ta tambaye shi za ta je gidan yini da gidan biki kuma ya kyale ta kai in fuskare na kamala da kanka za ka tuka mota ka je ka kai ta gidan bikin ko baya yiwa ya ba da ansa mana yamu yanzu duk wani mai amarya ma ya sai mana magana a gurin nan amin ko da ke alarar mummi ya tsofaffin kwanuka ne gogaggu ne yaya zai yi da ita shi annabi ne ya yi hani da alfasha da barna da fasadi amma wallahi matar annabi lutu ita take goyon baya ita take hura wutar aje a yi shi yasa suka ce komi da aka yi na azaba zai sami mutanen da suka karyata ka har da matarka Allah tabaraka ta'ala ya ce inna mala'iku suka ce inna maw'idahum as-subh ai lokacin da Allah ya ajiye musu gaba ɗaya daga nan zuwa asubahi ne yayi da daddare suke fa labarin annabi lutu ya ce ta sai sun kai asuba suka ce ha ba kai kuwa alaysa subhu bi qarib ya lutu asubahi ba kusa bane wato ya dagu a gama da su bala'in ya isa yayi manyan mutane baki mala'iku mutanen nan su zo su zuci za su su ba inda an kyale su wai mala'ikun za su kai wa farmaki tab ina ma da sun haɗu da su sun sha cakuma da da da da bala'i ara ma mai Allah ya ce
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها haka وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود yaya kamar su مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ina Allah ya ce falamma ja amruna yayin da al'amarin mu yazo wani abu sai Allah ya ce al'amarin mu da yazo wani Allah wato wani lamarin sai Allah malam bayani dai na Qur'ani malam ba magana yayin da lamarin mu yazo ka san lamarin shine me wato azaba ta Allah tabaraka wa ta'ala da ta zo da ta zo musu yace ja'alna aliha safilaha muka sanya sama ƙasan ta zama sama saman ta zama ƙasa wa amtarna alaiha hijaratan muka yi wa garin ruwa na duwar watsu da muna gaya muku duwar watsu da za aka yi musu na sujil nau'i ne na wuta daga cikin wutace mandud Allah da ya zo halakar da su musawwamatan inda rabbik duk dutsen da za a jefe su da shi a musu ruwansa ruwan duwatsu na wuta sai da Allah ya musu alama kowane dutse da mala'ika zai sako shi sai da ya masa alama Allah ce ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id ai wannan azaba da aka yi ba abun ne santa bane ga azzalimai kiru da muzu ganin annabi tsohuwa gashi sun ganshi ya faru ya labarin su an gama da su ruwan wuta can Allah ya ce wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul mundari nan Allah ya ce wa amtarna alaihim alaiha hijaratan min sijilin mandudin musawwamatan inda rabbika wama hiya min adh-dhalimin biba'idin akan luwadi akan namiji ya nemi namiji al'umma guda Allah ya kifar da ita ya mata ruwan dutse yau ya zama wai sana'ar ka shine kana neman maza kai asara wani ya taba gayyatar wani ya matsanta masa sai ya yi lalata da shi wani ya ce masa kiranka da yake fa in ka ga ya matsanta ka zo ka zo fa so yake ya da kai haka yauwa ne yauwa ne ya ce rabu da shi zan yi maganinsa kai ba za ka zo ba ne ina neman ka kaza kaza ce zan zo alaji ce ka zo gidana na kaza ka same ni ya shirya ya je ya tafi da ɗan filas ɗinsa da ruwan zafi ce da aka je biye mai ɗa ya ce to ga abin da za a yi tallata masa abin duniya da zai ba shi ya ce ba komai ya shirya ya kwanciyar sa ya yi zikitar yana jiran zai zo ya ce ka kashe wuta ina ɗan shigowa zan ɗan kimtsa sai da ɗan filas ɗinsa ya ɗebo yana kwanci shi yana jira za a zo zai lalata ai sai da ya ji ruwan zafi a gabansa ai da cimbinsa sai yi ya tukuna ma tukuna sai na kai ka lahira tukuna to kaga wajen kwaɗayi akan me halaka to yanzu dai wannan ban sani ba yayi al'amru bil ma'ruf ne wanda ha'ani munkari ko me ban sani ba daga baya ma yi bayani Allah nan ma koma cikin suratul hijri ka yi haƙuri aya ta hamsin da bakwai zuwa ta saba'in da bakwai mu ji mai Allah ya ce a cikin suratu al-hijr na
قال فما خطبكم أيها المرسلون haka dai قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين me kuke nema ne waɗannan manzanni da aka aiko ku suka ce a ai an turo mu ne zuwa ga mutane mujrimai kaga anan Allah ya ambaci mutanen annabi lutu mujrimai ila qaumin mujrimin
إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين banda wanda suka yi imani da annabi lutu su kan wanda suka yi imani musulmin ciki ba mujrimai bane za mu kubutar da su gaba ɗaya amma amma illa mar'atu إلا امرأته قدرنا إنها لمن duk الغابرين sun san fassara alarama mu je فلما جاء آل لوط المرسلون to ga sunan fa sun zo قال mala'iku إنكم قوم منكرون suna ganin shi yana ganin su shi annabi lutu da ya ga mutane ce ka innakum qaumun munkarun da ya ga mala'ikun anan kenan sai ya ce ka ni fa ban gane ku ba anan cikin suratul hijri Allah ya kawo mana bayanin kissar yadda abin sinariyo din ya faru ya gansu mala'ikun sai ya ce ka innakum qaumun munkarun wadannan suwaye ban gane ku ba na'am قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون ai mun zo maka da abin da mutanen ka suke shakka ne ba su yadda za a yi musu azaba ba yau za mu yi maganin su na'am وأتيناك بالحق وإنا لصادقون mun zo maka da gaskiya kuma wallahi mu masu gaskiya ne mala'iku suke gaya mai su jibrilu ne bada mika'ilu na'am أسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك
arama ka shiga wani wuri maimaita maimaita fa asri bi ahlika bi qit- فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت Aha.
ولا يل ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون kaji kaji gaskiya shi qur'ani kana kaucewa za a gane ai yace to maza maza shirya ka fita da iyalinka cikin daren nan wanda suka yi imani da kai kenan cikin yankin dare ka bi bayan su wattabi adbarahum wala yaltafid minkum ahadun kar daya yayi waiwai wamdu haitu tu'maruna ku tafi inda aka umarce ku kar ku yi kwana sai me وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين Allah ce tuntunin mun riga mun hu- yanke hukunci cewa waɗannan ƙarshen su za da zuwa asubahi za mu za- za mu gutsure su za mu tumfuke su gaba ɗaya mun riga mun yanke hukunci wani abu sai Allah kafin ayi abun ya faɗa ba daga asuba zuwa asuba za ka nemi garin gaba ɗaya ka rasa Allah sa 'yan luwaɗi suna jin wannan su tuba mu je malam وجاء أهل المدينة يستبشرون mu je mu je mu je قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون sai ga mutanen garin annabi lutu sun zo wajen alul madina ce sabshirun suna ta bishara suna murna kai ai yau mun yi baki yau an samu harka ma'ana sun samu wai wai sun ga wai maza kyawawa sun zo sai annabi lutu ya ce da su kai inna haula idaifi waɗannan ba irin baki da kuke tsammani ba wannan baki na ne fala tabdahun ka ku kunyata ni na'am واتقوا الله ولا تخزون ku ji tsoron Allah kada ku tozartar da ni ku daina قالوا أولم ننهك عن العالمين suka ce yanzu kai ba mun hane ka ba in mutane sun zo kana sa mana baki wai lu- wai lulun ba suke gaya ba ina ruwanka na'am قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين ga ƴaƴana mata ku je mana in za ku yi aure ku je ku aure su لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون Qur'ani Allah ya rantsuwa da rayuwar manzon Allah ce waɗannan kamar suna cikin maye sun haukace suna ta kaiwa da komowa sun bugu su sun ga maza za su je su yi daɗi me ya faru فأخذتهم الصيحة مشرقين to nan kuma kaji tsawa aka daka musu na'am فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ai sai aka musu juyin waina ai faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijil a can gudu yace min sijilin mandud nan kuma sai yace min sijil qur'ani kenan ai ya ma bayani a can dan haka anan ko ba karasa ba kai ka gane ai aka musu juyin waina ka san juyin waina gobe kofar gidan kun akwai mai waina ka je in ta soya ta soya tana kifar da shi to haka aka kifa su mu je malam إن في ذلك لآيات للمتوسمين an gama mu je mu je وإنها لبسبيل مقيم je ka cikin suratul anbiya aya ta 71 har zuwa ta 75 iya guri ka daɗa komawa mu je mai Allah ya ce sai mun kalkale mu je cikin suratul anbiya 71 75 suratul anbiya
ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين wai waye aka kubutar Allah ya ce da shi muka kubutar da shi da Lut da annabin da ya gabata kissarsa kenan na'am ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة annabi Ibrahim ne fa وكلا جعلنا صالحين dukkansu mutane kirki ne da Isaka da Yaquba da wane duk mutanen arziki ne dan ku annabawan Allah ne mu je ka gani وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ha وكانوا لنا عابدين mu je mu je mu je mu je inda nake nema yawwa آتيناه حكما وعلما aha ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث na'am إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ai halin su kenan ci gaba أدخلناه في رحمتنا shi ludun ba إنه من الصالحين ai lalle sai kuma annabi Nuhu shi ko me faru ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم na'am yawwa ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا shi ma haka suka yi إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ba ni dawo da Sulaimana ne وداود وسليمان
dauke ku karasa ai arama bari mu dan rufe da suratul shu'ara ya hakuri ya hakuri suna ta nuna min lokaci yayi ina son mu je shu'ara ina aya ta 161 zuwa ta 175 shu'ara ku ya hakuri yanzu za mu tashi insha Allah 161 175
كذبت قوم لوط المرسلين akan gaba kenan إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون haka dai إني لكم رسول أمين me yace فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين a nan cewa ya yi ku zo ku bi ni ku ji tsoron Allah ni ba kuɗi nake nema ku bani ba lada na yana wajen Allah kaga a nan ƙarin bayan da muka samu a cikin surar shu'ara kenan har ma cewa ya ban buƙatar ko taro a wajen ku ni lada na a wajen Allah ne me ya faru malam أتأتون الذكران من العالمين yanzu maza za ku rinka zuwa kuna saduwa da su ku bar mata وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم na'am بل أنتم قوم عادون ku bar abin da Allah ya halitta muku na mata ku zo kuna saduwa da maza kai a nan kuma yace bal antum qaumun adu lalle mutane ne ku masu ƙetare iyaka na'am قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المخرجين suka ja mai kunne in baka daina wannan wa'azin ba sai mun kore ka a garin nan قال إني لعملكم من القالين yace to ni dai ma- ina cikin masu barin wannan aiki min alƙali na min tariki na ni ba zan yi wannan aiki na kuma ba ruwa na ne na'am رب نجني وأهلي مما يعملون malam kaji bayan Allah shi fa annabi ne tunda sun fara mai barazana sai daga hannu ya ce ya ubangiji ka kubutar da ni da mu iyali na da suka yi imani da ni dangane da wannan abin da suke aikata malam ashe dan luwadi in ya samu gindin zama zai yaki mutanen kirki wallahi ni dinnan da nake wa'azi a wani gari na taɓa yin wannan kisar wallahi takarda suka rubuta mu suka ce muna fa jin abin da kake ka bi a hankali na ce Allah ya tsine muku albarka muku abin da kuke yi. mutanen banza wai da karfin mu nace kun kai Allah karfi wai za su gigita ne nace tun yaushe na ka karanta a cikin alkur'ani dan luwaɗi in ji tsoron dan luwaɗi ai gwanda ji tsoron kyankyaso wallahi mu je malam ko tsoro kake ji ba ƙarasa ba mu je نجيناه وأهله أجمعين kaji gaskiya إلا عجوزا في الغابرين sai me ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا مم.
فساء مطر المنذرين na'am إن في ذلك لآية haka وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tutuma harshe Allah ya mana afuwa sauran surorin kwa koma ku karasa ku ji dan dai ku tabbatar da abinda Allah ya faɗa na kin wannan mummunan zunubi na luwadi Allah kare mu da karewarsa insha Allah yau ba amsa tambayoyi saboda muna da uzuri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala